أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala wanda bisa yarda shi da amincewar shi mu fashi haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba matashiyar darasin mai yau shi ne gabar magana na 130 ko 113 ma ya ƙulul muslimu idan madahal muslima abinda mutum musulmi ya kamata ya faɗa idan zai yabi musulmi idan wani ya yi abin da kake ganin ya yi daidai kuma kana son ka yabe shi a bisa ayyukan da ya masu kyau menene karantarwa ta addini da ya kamata ka yabe shi da ita yaban da babu wuce gona da iri babu azarbaɗi babu shishigi قال صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة إذن ɗayanku zai yabi abocin shi ba makawa sai ya yabe shi fal ya ya faɗa cewa ahsibu fulanan ina tsammanin wane ko ina kyauta da zaton wane wallahu hasibuhu Allah shi ne mafi sanin halin shi wala uzaki alallahi ahadan ba na tsarkake wani ga Allah a hasibuhu ina yi barzato in kana ya alamu za in har mutum ya san haka kaza wa kaza ko abu kaza da kaza misali idan zan yabi mutum da cewa mutumin kirki ne mutum ne mai amana mutum ne mai gaskiya mutum mai sanin ya kamata to ba zan are in yafe ba in cewa ne ɗari bisa ɗari mutumin kirki ne ɗari bisa ɗari mutum ne mai amana sai dai in ce a bisa rinjayen zaton da nake yi wa wani mutumin kirki ne amma dai Allah shi ne mai hisabi to idan na faɗa haka a bisa zato na da nake yi mutumin kirki ne idan har ya kasance a wurin Allah mutumin kirki ne babu wani matsala ko iskali to amma ya zama sanda nake yi wa mutum in ɗauke shi in ajiye shi a matsayin wanda baya laifi wanda baya yin kuskure ko da ku yayi abin da ke kuskure in rika kokarin in wanke shi in nuna cewa abin da ya na kuskure ba kuskure ba ne to wannan sai ya zama kamar wani irin so ne wanda yake ya saba wa shari'a sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa abu bakara radiyallahu an shi ne abu bakara Allah ya dada shi wa ja'a fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin maganar tsira da aminci sabbata gare shi ya zo madaha rajulun rajula wani mutum ya yabi wani mutum inda nabi sallallahu alaihi wasallam a wurin manzo sallallahu alaihi wasallam فقال صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ce wai haq kai shanka qabata unka sahibik kayan ke wuyan abokinka qabata unka sahibik kayan ke wuyan abokinka miraran haka manzon Allah ya faɗa ba dai ba bi ba kuma kan sannan sai ya faɗi wannan magana idan har za ka yi dan uwanka ba makawa yayi abin da za ka yi beshi ka ce to ina yi mara rinjayen zato ga Allah ga yadda nake tsammani shi faɗan shi da ya ce ka ɓata wurin ka sahibi ai a halakta ku ma'ana ka halakar da shi wa hada tsara wannan aron kalma ne min qada'il unuqi idan an ce an yanke wuya na mutum alladhi huwa al-qatlu wanda shine kisa da shiraki ma fil halaki domin ba yanda za a yi a ce an yanke wuyan mutum kuma mutum ya rayu abin nufi a iya yanke mutum hannu kuma mutum ya rayu a iya yanke wa mutum kafa daga baya mutum ya rayu a iya yanke mutum kunne mutum ya rayu a iya yanke mutum yatsa daga baya rayu amma abu ne mustahil a ce an yanke wa mutum wuya kuma ya rayu to faɗan manzo Allah da ya ce ka yanke wuyan ɗan uwanka ma'ana ka halakar da shi lakin halak hadar manzuri fi dini sai dai halakar da yake nufi a nan wanda ake yabo ya halaka a addinin shi wa kad yakunu min jihati dunya wannan zai zama ta bangaren duniya lima yashtabihu alayhi min halihi bil ijaz saboda wanda aka yaba abinda zai faru a halin shi da jiji da kai da kuma jin dadi idan har za a yabi mutum kuma ya banye mata tasiri a cewa na kariya kai mutumin kirki ne mutum ne mai amana a yabe shi kuma ya ji daɗin yaban da aka yi masa to babu ko shakka halaka ne a addini shi to shi ko halaka a addini shi ne mafi hadari sama da halakan mutum a duniya domin idan an ce mutum ya halaka a addinance hakan na nuni mutum bai shiga da imani ba amma idan aka ce wane ya halaka ma'ana ya mutu to hakan baya nufin cewa bai shiga da imani ba misali mukaddara rikici aka yi aka yi fada a wuri sai aka kashe mutum hadarin mota aka yi aka kashe mutum gobarar tashi wani abu ne makamanci irin wannan wanda mutane ke halaka sai a ce ai abu kaza da ya faru a nan wani da wani da wani suka halaka halaka su a yanayi irin wannan baya nuna cewa ba su mutu da imani ba to amma idan an ce wani ya halaka a addinance ko da yana da rai ko da yana da rai to hakan na nunin cewa rayuwar shi akwai abin tsoro in har ya cika akan hakan to babu ko shakka abin bai kyau ba amma fadan shi ne ce wala muzaki alallahi ahada ba na tsarkake wani mutum daya dangane da Allah ai la aqtau ala aqibati ahadin wala damiri ba na yanke magana kai tsaye a bisa karshen wani ko kuma abin da ke koyi alamirin shi duk yadda wani ke rayuwa mai tsafta a duniya sai dai in yi marfata da zaton cikawa da imani amma kada in ɗauka cewa idan wani ya rasu ai shi kenan ya ji daɗi kun wani ya rasu ya huta saboda ba ɗauki kirki ko me zai ke faruwa na jarrabawa ko me zai ke faruwa na ibtila'i a rayuwar shi sannan ba dukkan mutum bane zaka samu abin da ke cikin zuciyar shi ne ke bayyana shi ai mutum yakan yi kokari a zahiri ya nuna wa mutane shi mai amana ne ko da ko a cikin zuciyar shi akwai manufa ta yaudara akwai manufancin amana to amma za ka yi hukunci da bayyanan mutum a iya sanin ka da shi mutum ne mai gaskiya a iya sanin ka da shi mutum ne mai amana amma koyon shi abin da ke cikin zuciyar shi wannan ba ka tsarkake shi ka bar shi tsakanin shi da mahalicin shi li'anna zalika saboda hakan maghibun anna abu ne da ya boye ba musan abin da ke cin zuce shi ba walakin ahsib sai dai ina tsammani wa azun ina zato li wujudi zahiri da muqtabali zali saboda samuwar abin da yake bayyane wanda ke hukunta hasan qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi ya fada Allah ya masa rahama yace wa ja'at ahadith kathira hadisai masu yawa sun zo fi sahihaini cikin bukhari da muslim bilmadahi fil wajhi dangane da yaban mutum a fuskan shi qala ulama malamai suka ce wa tariqul jam'i bainahuma hanyar da ake har tsakanin hadisan guda biyu annan nahaya han da ake na yaban mutum a gaban shi mahmudun alal mujazafa fil madani za a dauke shi kada ka yabi mutum da abin da ba su kan shi bane kamar abin da maroka ki za ka samu wani akan yabe shi da sifan da ya san ba sifan shi bane a ce mar mutum ne mai kyauta kuma alhali baya da kyautar a ce mutum ne mai amana alhali baya da amana a ce mutum ne mai gaskiya alhali baya da gaskiya ana faɗa a gaban shi ne don ya ji daɗi ya ba da abu to wannan shi ake shi da shi mahamurin allah mujazafa bil madadi wa ziyada bil awsaf a sifanta mutum kari akan sukofin shi au alaman yukhafu alaihi fitna ko kuma wanda ake jin tsoron faruwar fitina min ijabin na jiji da kai wa nahawi da kama da wannan idan sami almadaha idan har ya ji yaban da ake yi masa wa amma man la yukhafu alayhi dhalik amma wanda ba a ji tsoron fitina li kamali taqwahu saboda akwai tsoron Allah tare da shi wa rusukhi aqlihi da zurfin hankalin shi wa ma'rifatihi da sanin Allah fala nahaya fi madahihi wa jannihi wannan babu laifi ka iya ban mutum a fuskan shi idan lam yakun fihi mujazafa idan babu ce gona da iri bal in kana yahsulu bidhalika maslaha idan har hakan zai zama akwai amfani in ka yabe shi ka nashkihi la khairi kamar ka zaburar da shi wajen aikata aikin alheri wal ziyari minhu da ƙara shi wal dawami alai da dawwama akan aikin alheri wal ibtida'i bihi da kuma koyi da masu aikata aikin alheri kana mustahabban yin hakan mustahabbi ne wallahu alam kina anan abin da zamu fahimta yabo kala biyu kala daya abin zargi idan za ka yi mutum a gaban shi amma abin da za ka faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba shari'a na zafin wani ko kuma abin da za ka faɗa ko da gaskiya ne amma zai sa mutum ya yi ɗagawa hancin shi ya kumbura da riga jin shi shi ne to wannan maharama amma idan ka san mutum ne wanda in kai bai shi to zai ƙara mar ƙwarin gwiwa akan aikata aikin alheri to wannan babu ne misali mutum ya yi wasu ayyuka na addini ka ce a to wani da kokari da aka yi a wuri kaza wannan abin ya amfana kuma sai ka kawo mara irin amfanin da aka samu don haka muna roƙon Allah Allah ya saka maka da alheri kuma irin aiki da kuke da za a samu mataimaka gare ku da abin ya yi daɗi kaga wannan ya ne to har idan kana da rinjayar da kan jin wannan maganar zai san ƙarin gwiwa ya kuma ƙara ba da ƙoƙari wajen wannan aikin to babu ne kuma ya zama kai ma za ka yaban dan Allah ba dan ya ji daɗi ko ya ba ka wani abu gabar magana na ɗari da hudu ma ya kuli muslimu idza zukiya to abinda mutum zai faɗa idan an yi masa zukiya idan mutum ya yaje ka yabo irin wannan me za ka faɗa sai ka faɗa cewa Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون اللهم لا تؤاخذني بما يقولون Allah kada ka kama ni da abin da suke faɗa ma'ana yabo ko zuga da suke yi mini to Allah idan akwai laifi a ciki kada ka kama ni da wannan wa ghafir li ma la ya'lamu Allah ka gafarta min abin da ba su sani ba ma'ana suna yabo na akan abin da ba su sani ba ta akwai ayyuka marar kyau ƙarƙashin ƙasa wanda su ba sani ba to Allah ka gafarta mu akan wannan waja'alni khairan mimma yazunnun kuma ka sanya ni mafi alheri sama da yadda suke zato na idan suna zata min ni mutumin kirki ne to Allah ka sanya matsayina a wurinka ya karan bayan da suke tsammani na hada akarun an sahaba radiyallahu anhum ajma'in wannan asar ne daga sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya darsu baki da qala adi bin arqad rahimahullah adi bin arqad ya fada Allah ya masa rahama yace kana rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam idza zukiya qala mutum daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan an yabe shi to yakan faɗi wannan kalmar تشو اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يقولون أما ما قلنا شيء ليش إذا زكي أي وصف بالأوصاف الحسنة إذا أن صفنت متن بسكوتي ما سكاو وأثني عليه أن يبو قريش ليش لا تؤاخذني أي لا تؤاخذني الله كدك يمن أبوبا ليش مما يقولون أي من ثناء na yabo wa wasfin li bil husni wal khair da kuma sufanta ni da suka yi cewa ina da kyautayi ina da alheri fadan shi da yace wa ghafir li ma la ya'lamun ay min martakabtuhu min adh-dhunub wal atham abinda ne na zunubai da sauran laifuka wanda su ban sani ba Allah ya gafarta min fihi dalilun ala azmi khuluqi sahaba wannan yana nuni a bisa girma na ɗabi'un sahabbai wa annahum la yaqurruhum wa la yadurruhum madabul madinina su sahabbai na manzon Allah idan mutum ya yabe su wannan yaban baya yaudarar su baya sa su girman kai wa ma'arifatuhum li kadari anfusihim tare da sanin da kowa ya wuce shi ma'ana kowa da yarda ya san matsayin shi idan kai ga mutum yaban baya ba tasiri wa atarafuhum bi dhunubihim wa taqsirihim da kuma furushi da yarda da suka yi da laifukan su da kasawar su wa annahum mutajuna ila maghfiratillahi ta'ala wa rahmatillahi wa ihsanihi suna da bukatar rahaman Allah madaukakin sarki da gafaran shi da kuma kyautayin shi sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a bisa karantar wadda annabi yayi musu idan wani ya yabe su yaban baya sanya su rika jin su su ne ko su na musamman yaban baya sanyawa su rika ji a cika cewa sun wani tare da cewa sun wani wanda ba su ba domin duk wani mutum wanda ba sahabi ba a duniya to sahabi ya fi shi sun san haka a nassin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma da za ka zo ka yabe su da matsayin su wanda ya tabbata alkur'ani da hadisi to wannan yaban baya sanya su dagawa ko kuma girman kai to haka nan idan ka kushe mutum ko ka zarge shi da abin da shi a karan kanshi ya san ba haka bane kuma hayo baya samun damuwa domin duk abin da za ka zargi mutum da shi idan ya san Allah shi ke yin hisabi sai ya zan wannan abin shi ya san tsakanin shi da ubangiji ba haka bane to kuma hajji zai damuwa tunda ya san gobe alkiyama Allah ne zai mata hisabi kamar yadda in ka da ka yabe shi da ayyukan alheri wanda ya san ba haka bane ya san gobe alkiyama Allah ba zai yi mar hisabi da yaban da mutane suke mar ba shi yasa har kullum abinda ake son mutum ya dogara akan shi a ma'aunin shari'a shi wane ne tsakanin shi da ubangiji domin duk yadda mutane suka san ka to ba su san ka ba kwatankwacin yadda Allah ya san ka Allah ya yi shi sanin kai kowa ne mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba gabar magana ta ɗari da sha biyar kaifa yulajjil muqrimu fil hajj aw al umra wanda ya daura irami na aikin hajji ko umara yaya zai talbiya shine zai ce labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك wannan shi ne wanda ya daura harami da aikin hajji ko umara abin da zai faɗa na tanbiya sahabi da hadisi sahabin da ya rushe hadisi wa abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma shi ne abdullahi dan umar Allah ya da shi da baban shi kauluhu faɗan shi da ya ce labbaik allahumma labbaik ma'anahu abin da yake nufi ijabatan ba'da ijaba ansawa bayan ansawa wa luzuman li ta'ati da kuma lizinta dawwama da yi maka biyayya wakila wasu malaman suka ce ana nufin ittijadi fuskanta ta wa qasdi da nufi na ilaika zuwa gare ka wakila wasu malaman suka ce ana nufin ana muqimun ala ijabati a tsaye nake wajen ansa kiranka wa ba'ati da yi ma biyayya wakila wasu malaman suka ce kurban minka a'a ina neman kusanci zuwa gare ka wa ba'atan ilai da kuma biyayya dai zuwa gare ka wannan shine abin da yake nunawa idan mun duba zamu ga lafazin ne ya sha bamban amma ma'anar duk ɗaya ce duk wanda ke yin talbiya wato yana ansa kiran Allah madaukakin sarki ne labbaik allahumma labbaik ansawarka ya Allah ansawarka labbaika an sawarka la sharika laka labbai ba ka da abokin tarayya mun an sa maka innal hamd yabo da godiya wa ni'ima da kuma ni'imomi laka sun tabbata gare ka wal mulka haka nan mulki ya tabbata gare ka la sharika lak ba ka da abokin tarayya wannan shine ansa talbiyya to sai gabar magana na دليل لشاشدة التكبير إذا أتى الركن الأسود ينكبر إذا ممكن يزوم ركني الركن الأسود يتقاف النبي صلى الله عليه وسلم في البيت على بعيره منذ صلى الله عليه وآله وسلم يا دوافي أتاي أما يا دوافي أكار أمي كلما أتى الركن باللغة اللي ذو ركن الأسود أشار إليه بشيء عنده وكبر من ظل كينوني كم سيكبر sahabi al-hadith sahabin da ya roci hadisin ko abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma shine abdullahi dan abbas Allah ya dade shi da baban shi qawluhu fadan shi da yace ar-rukun ay alladhi fihi al-hajar al-aswad ma'ana shine rukuni wanda hajar al-aswad ke ciki shi yake shi da shi ar-rukun al-aswad amma fadan shi da yace bi shay'in min inda wa huwa al-mihjan mihjan wato shine sanda wa huwa asan mahaniyatu ra'si ita ce sandar da kanta yake a lankwashe shi yake shi da shi mihjan to sai gabar magana na 117 addu'a bayna ar-rukn al-yamani wal hajar al-aswad addu'ar da mai haji ko umara yake karantawa a rukn al-yamani ko kuma al-hajar al-aswad yakan karanta rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولا تكاني أبين دائما سمعتين يكرم تاكينا إذن كبر ركن اليمان كافين كذي الركن الأسود عند حجر الأسود وأبين دائما سمعتين تميم يتاوى أسان حرشنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صحابي الحديث sahabin da ya roci hadisin huwa abdullahi bin as-sa'i shine abdullahi dan sa'i radiyallahu anhu Allah ya dade shi fadan shi da ce rabbana atina yana nufin a'tina ubangiji ka ba mu fi dunya hasana ka ba mu hasana me ake nufi da hasana a duniya shine al-ilmu wal amal ilimi da kuma aiki da shi awil afu wal afiya ko kuma afuwa da lafiya wal rizqul hasan da kuma arziki mai kyau shine na halal wal hayatu tayyiba da rayuwa mai tsafta ita ce rayuwa kan addini wal qana'a da kuma wadatar zuci aw zurriyatan salihah ko kuma zurriya mai kyau wannan fahimta shi ta malamai idan mutum ya ce rabbana atina fid dunya hasana me ake nufi da hasana a duniya shi da wasu malaman suka ce ana nufin al-ilm wal amal to anan abin da zamu fahimta kadaitaccen ilimin da babu aiki da shi hujja ne akan mai shi gobe da kiyama duk idan za a yi ilimi ilimin da babu aiki da shi babu ko shakka gobe da kiyama hujja ne akan mai shi to anan nake son mu fahimci wani abu wannan sha magana kan shi idan muka dubi ilimi a yanzu a ruwa ke ba ko shakka idan ka dubi makarantu karuwa su wanda ba ka tsammanin ya haddace alkur'ani za ka same shi ya haddace wanda ba ka tsammanin yana da hardan hadisan manzon Allah za ka same shi ya haddace babban abin sha'awa idan ka dubi samari da yan mata waɗanda ke zuwa islamiyya idan ka ji mutum na kira'a matashi saurayi ko budurwa suna kira'an alkur'ani abin ce ba da sha'awa karatu mai kyau karatu da tajwidi idan ka ji mutum yana karanta hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana fitar da fikihun hadisin abin sai ba da sha'awa abu ne wanda kunnuwa ba sa bane irin wannan ba kuma duk inda ka nufa a birane da ƙauye za ka samu ci gaba ake kullum ɗalibai ke yin sauka ana yayi wasu wasu na yin harda to ta ɓangaren ilimin ma iya cewa a ci gaba to amma ba nan gizon ke saƙa ba ta ɓangaren aiki da ilimin ana yi to a nan ne alamar tambayar shi idan har al'umma ta zauna ba ta yi ilimi ba Allah zai yi fushi da wannan al'ummar saboda ba a bauta mar da jahilci to haka nan idan al'umma ta yi ilimin ba kuma ta yi aiki da shi ba to kuma anan hujjar ta fi girma anan kalubalen ya fi yawa dan mai al'umma za ta yi ilimi ba ta yi aiki da shi ba shi kuma Allah madaukakin sarki ba a bauta mar a bisa jahilci za a bauta mar a bisa ilimi bauta kuma ta zama dole a shi kaga abin da yake hasana a duniya Allah madaukakin sarki ya ba wa mutum ilimi ya kuma yi mar muwafaka ya aiki da ilimin shi ya sa manzan wannan al'ummar farkon abin da Allah ya umarce shi da shi shi ne ilmantuwa domin ayar farko da aka yi mara wahayi shi ne ikara bismi rabbikal ladhi khalaq wannan ita ce aya ta farko da aka yi manzon Allah wahayi shi yasa ake cewa al'ummar da muke rayuwa a cikin ta ake ce mata ummatu ikra ma'ana al'ummar ku yi karatu saboda al'ummar da aka dora tubalin gina ta akan ilimi ba bisa jahilci ba to har idan mutum ya yi ilimi ilimin da babu aiki da shi ya zan hujja akan mutum gobe da kiyama kenan wurin shi yasa wani sa idan na yi mulahazan wasu abubuwa mamaki sai kama ne ɗazu nake gaya wa yan uwa na je kasayar wajen karatu ne wani lecture na samu ƙananan yara ba sai shekara goma ba amma in ka ji karatun abin abin mamakin ya isa wani ya tashi ya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin mamakin ya isa yaro tsaya gaban mutane da ya larabci sama da minti goma kai ka san duk da yake harkatar da shi aka yi haddace gaban taron mutane irin wannan akwai abin mamaki idan har muna da akari da wannan ci gaba ne muna ganin gina al'umma muke yi to ashe dole in za ka gina al'umma sai ka yi la'akari da mai zai rusa ginin in kaji gine-gine da ake yin su a da da yanzu ana duba mafuskantar ruwa inda ake tsammanin ginin zai zama barazana ga ruwa don rusa shi sai a ɗauki mataki ƙasashen da suke ci gaba inda ake benaye hawa daga an ce bene ya kai hawa hamsin hawa sittin sun san iska ya ta sauwa mai ƙarfi tudu wannan benin amma tun farko injiniyoyi sai sun bincika wani irin gini za a yi masa wani irin tsari za a yi wa ginin don kare shi daga barazanar ruwan sama ko iska to ashe idan kana son ka gina al'umma a ilmance sai ka gina al'ummar daga barin abin da ka iya rusa wannan al'ummar a addinin shi yau shine mafi yawancin abin da muke rasa muna kokarin gina al'ummar amma ba ma tattalin menene zai rusa wannan al'ummar sai ka samu mutum na mamaki da abin da bai cancanta a yi mamaki a kan shi ba ga abin da ya kamata mutum ne tunani ya yi mamaki a kan shi kuma ya bar shi a gefe guda idan ka dubi girman Allah maɗaukakin sarki a yau wanda mafi yawancin mutane ba sa duba girman Allah ba sa girmama Allah yadda ya kamata su girmama shi amma suna girmama wasu abubuwa madiyar na gani da ido misali mutum zai ɗauki waya waya wannan ya rika lasata yana mamakin ya aka yi masu waya suka yi wannan waya an yi mata memory giga kaza ita akan ta giga kaza wataƙila suna mamaki da kwamfuta irin tsare-tsaren da ake da ita yanzu yadda za ka shiga intanet ka binciko abu kaza ka ajiye abu kaza ana mamaki da irin wannan abubuwa ana mamaki da binciken sararin samaniya wanda masu bincike ke yi a yau kullum suna fito da abubuwa sabbi abubuwan da ba a sani ba sai mamaki ya kama mutane yanzu mutumin da ya wuce shekara ɗari da suka wuce idan ka ce mar yana najeriya zai yi magana da wanda yake maka sai shekarar ke to amma yanzu video call ake ka kiraye mutum yana kallon ka kana kallon shi ku yi ciniki da mutum kana najeriya yana china ka nuna mar kayan ya gani da idan shi irin samfur ɗin kamfanin da kira kuma ka aika mar kudin ka yi mar taransa ya aiko ma kayan kana kofar gidanka kofar ɗakinka a ce magagan su wanda hakan baya yiwa muna mamaki a irin wannan abubuwan kuɗa ne yau a ce ma an yi bincike a sararin samaniya an binciko wata duniya mai ɗauke da abu kaza da abu kaza da abu kaza an binciko taurari masu abu kaza da abu kaza da abu a ce an yi bincike karkashin kasa an gano abubuwa kaza da kaza da kaza kullum mamaki na kama ka shin idan za ka yi mamaki ba ka mamakin wanda ya halicci mutumin da ya kira wannan kayan duk abin da ka gani tsari na kwamfuta barmaja ce tsara ta akai ba ta yin abin da ba tsara mata ba ba ta bayar da abin da ba ta da shi ba ta sanar da kai abin da ba a sanar da ita ba duk abin da za ka gani ya ɗibauta ka ya baka sha'awa ko ya baka mamaki wani ne ya zauna cikin basirar da Allah ya masa ya kirki wannan abin to amma sai ka dubi wanda ya halitta dan adam ta ya ba shi basira da ilimi yadda zai fito da wannan abubuwan sa idan haka ne yarda da abin da turawan yamma suka faɗa shi ne ya fi cancanta ko kuma yarda da mamaki da abin da Allah madaukakin sarki yake ka duba halin da ake ciki yanzu har yanzu duniya ba ta kai matsayin da za a ce turawan yamma sun haɗa gizagizai sun sa yayin ruwa ba ba sa iya amma ba ka la'akari da wanda ke kada iska ya koro gizagizai gizagizan su yi shida su walƙiya har walƙiya ta ɗauki idan mutum kuma ya zubar da ruwa mamako sannan ya fito da tsirrai daga cikin ƙasa wasu tsirran shuka sun kai don kuna da bukata wasu tsirran ba ku da bukata amma Allah ya san suna da amfani gare ku in kun zo noma za ku nome ku kashe su sake fitowa ba a mamaki akan wannan abubuwa idan a iya tunaninka jirgin sama wanda za a ɗora masu sama da mutum ɗari biyar ya ɗauki lodin kayan da tunani ba zai ɗauka ba ya yunkura ya tafiya a sararin samaniya tafiyan da za a yi a shekara ɗaya a ƙasa cikin awanni kaɗan zai ɗauke ta in har za ka yi mamakin wanda ya ƙera jirgin sama ya tashi to ba ka mamakin wanda ya halici wanda ya ƙera jirgin sama shi ya fi cancanta ka yi mamaki Allah maɗaukin sarki don haka mu da Allah ya ba wa alƙur'ani ya yi mana gata wallahi babu wani ilimi a zamanance ilimin bincike a ƙarƙashin ƙasa a sararin samaniya hatta halittu na Allah maɗaukakin sarki wallahi babu wani ilimi sabo da ake fitowa da shi wanda alƙur'ani bai zo da shi ba sai dai abin da ilimin ka dake ba mace ta zauna a ingila ta yi bincike dangane da jinin al'ada irin na mata yaya ake jinin ke sabawa daga ina jinin ke fitowa me yasa wata ce kwana kaza wata ce kwana kaza me yake haifar da jinin istihaba jinin cuta ta tattara mata za ta yi musu semina tana ganin ta yi abin a zo a gani lokacin da take gabatar da faifarta tana jawabi sai a samu ɗaiɗaikun mata suna ɗaga hannu suna cin gyaran ta ƙarshe mamaki ya kama ta kuma sai ta ji abin da suka faɗa don gaskiya ne ƙarshe take tambayar su waye sanar da su suka ce to ai wani abu ne wanda su addinin su ya tattalin musu wannan ya karantar da su ita sai yanzu ta yi bincike ta gano amma turasa ce ta musulunci tun aiko manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam mutum ne likita ne dan faransa ya gabatar da fefa a jidda a iya binciken da na baya baya ya gane fatar mutum ita ce dauke da kwayoyin halittar da ke sa mutum na jin ciwo ko jin zafi idan da za a tsunkule ka ko a yanke ka ko a dake ka ka ji zafi to abin da ke sanyawa ka ji zafin a cikin fata kai da za ka kone da wuta ko a ɗora ma abu mai sanyi ka ji abin da ke sanyawa ka ji zafin ko sanyin a cikin fata kai da wannan abin sinadarin zai kone to sai ta kai halin da in ka sa jikin mutum a cikin wuta ba zai zafi ba to shi ma sai istidadi ya zo ya gabatar da bayanai na tsawon lokaci sai da ya ƙari wani malami shi da ya musan wannan guda ba ishe ka san wannan ishe ina sani a ina ka sani ishe Allah ya gaya mana Qur'ani ya ce maka ne ishe Allah ya gaya mana lokacin da ake wa ɗan wuta azaba ya ce kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyasuqul azab duk lokacin da fatar ɗan wuta ta kone kenan sinadarin da yake sanyawa ya ji azabar ya kone Allah ce sai ni marfata sabuwa saboda ji zafin azaba shi ke ne mutumin sai mamaki kama shi ƙarshe ce a bashi alƙur'ani aka bashi alƙur'ani mai fassara da turanci ya bincika ya ga haka ƙarshe ya tafi da ayan a rubuce rika bin malamin musulunci ya tambaye su wannan ayan mai take nufi in an fassara sai ji disim abin da malam wani fassara ƙarshe shi ne musabbabin musuluntar wannan mutum to amma abin mamaki sai ga yau mun shagaltu da bibiyan turas na turawa muna mamaki muna kaddara su muna girmama su muna ganin kamar sun kai magani tikewa amma mun rena abin da Allah madaukakin sarki ba mu hardan alkur'ani ba wasa ba Allah ya baka hardan izu 60 juzuki 30 a kanka ka daga na Allah bai ma komai ba ba wani abin da za ka nema alkur'ani ka rasa Allah ya sanya khairiyya tana cikin addininka na musulunci manzo Allah shi ne bai faɗa cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah ya nufaci alheri da shi sai ya fahimtar da shi addini babu wani abu da Allah zai ma nagata sama da ya fahimtar da kai addinin musulunci mu fa duba manzo Allah ba shari ba wanda Allah ya nuface shi da alheri sai ya bashi kuɗi ba haka ya faɗa ba balanta na kai tsammanin tarin kuɗi masu yawa su ne alheri manzon Allah bai faɗa ba cewa wanda Allah ya nufaci alheri tare da shi sai ya bashi mulki balanta na kai tunanin mulkin shine alheri daman matakan rayuwa da shugabanci guda uku mulki kudi ilimi to amma sai manzo Allah ce man yuridillahu bihi khairan duk wanda ya nufaci alheri Allah ya nufaci alheri da shi sai ya fahimtar da kai addini ashe mutum zai iya fahimta addini ka same shi talaka ne shi ake shugabanta ba shi ke shugabanci ba mutum zai iya fahimtar addini ka same shi talakan talaka bai da komai akwai yiwuwar ya tashi baya da abin da zai ci a gidan shi amma dai matsayi yake da shi a wurin Allah manzo Allah ce wallahi za ka samu a cikin mutane akwai mutumin da ba a san shi da gani ko ka gan shi a kofar gidanka za ka kore shi kace malam mai kake anan da Allah maza gaba maza gaba saboda talaka ne tufafin shi masu arha ne ba wani abu da za a yi sha'awa a cikin shi amma manzo Allah ce wannan mutumin na da matsayi a wurin Allah kuma Allah kan kan shi manzo Allah yake faɗa yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alheri a cikin ku wanda ya koyi alqur'ani ya koyi shi to ya zai yanzu kana matsayin ka na dalibin alqur'ani yanzu koyo kake yi ko ko ka kai matsayin mutumin da koyarwa kake yi kuma ka rika jin babu alheri tare da kai ka rika zuwa wurin gaban mai mulki ko mai kuɗi kana fadanci kana nuna mar babu kalkasi halin yau ya dauka ya baka shi sa abubakar Allah ya dade shi ya ce yana mamakin mutumin da Allah zai fahimtar da shi addini sannan ya je kofar gidan wani mai kuɗi kuma yana kwantar da kai abin da yake son a bashi ya tsare matsayin shi mana ba sai Allah ya bashi ba Allah shi yake faɗa cewa kuntum khaira umma mu ne mafi alheri a cikin al'ummu me ya jawo mana haka umarni da kyakkyawan aiki hari da mummunan aiki shin umarni da kyakkyawan aiki hari da mummuna aiki idan babu ilimin addini yana yiwa ba ya yiwa Allah yake faɗa littafin cewa da mutane walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum da mutane za su yi aiki da abin da ake yi musu wa'azi da ya fi alheri abin da nake son in fahimtar da mu a nan dukkanin alheri baki ɗayan shi yana nan karkashin fahimtar addini na musulunci wallahi duk wanda Allah ya karkato tunanin shi akan yunkurin fahimtar addini da kuma aiwatar da shi to Allah yana san shi ya maskata domin a lokacin da kake shagaltuwa da karatu kake shagaltuwa da zuwa makaranta kake shagaltuwa da karantarwa wani na nan karshen in matakin kasuwanci ne ya jika in matakin albashi ne ya jika in matakin samu ne ya jika amma bai damu da addini ba kamar yadda ka damu da shi za ka samu hatta sallah wani sallan ban dame shi ba ya yi akan lokaci ko kare akan lokaci wannan ba shi ne matsalar shi amma kai da Allah ya sanya ma tunani da an kira sallah za ka yi ƙoƙarin ka je ka yi kiran sallah za ka ansa kiran sallah ka yi sallah akan lokaci wallahi Allah ya mutu maka da alheri da haka yan uwa idan Allah madaukin sarki ya yi mana ni'ima mu gode idan mun gode abin da ya alkawarta ƙara mana zai amma idan mun bar zumunci babu ko shakka ya tabbatar mana cewa azaban shi tana da sarri kuma fushi zai yi da mu don haka abin da nake ba mu shawara har kullum mutum ya tsaya a matsayin shi inda Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi ka kuma yi wa Allah godiya a bisa karancin abin da Allah ya baka kar ka zan mai yawan shakawa kar ka zan mai yawan koke kar ka zan mai yawan jin haushin wani na da abu kaza ni ba da shi dan me wance za ta mallaki kaza ni ban mallaka ba a'a duk abin da kake da shi na koke jingina ne zuwa ga Allah madaukakin kuma ya zama tsakanin kai da mutane isanu zan idan Allah ya baka alhamdulillah idan ma Allah bai baka ba alhamdulillah ya zama alaka tsakanin kai da mutane alaka ce ta addinin musulunci ina fata muna fahimta idan mutum ya haka sai ya zama tsakanin shi da mahalicin shi a sakamako ne mai kyau kamar yadda Allah madaukakin sarki ya alkawarta to ina ga yan wawa kila nan wurin zamu daga abinda nake da akari da shi anan babin da zamu shiga shine addu'a yayin da mutum ya tsaya a safa da marwa to kuma yana da nisa abinda ya rage mana bai wuce mintota ashirin ba to wannan kuma wajen kusan shafi hudu ne da doriya to ba na tsammanin za mu iya kammala shi maimakon ashe mun tsara shi biyu to gara mai haƙuri darasi na gaba da izinin Allah maɗaukin sarki shine abin da za mu karanta ina ga wata kila bayan wannan lahadi muna da lahadi biyu kafin azumi ko bayan yau muna da wata da kuma wata sama to ina ga wancan sha hudun rana ya ce kenan to shine za mu gudanar da tambayoyinmu in Allah madaukin sarki ya sa ruwan ya kai lafiya da fatan Allah ya mana muwafaka ya tafi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu da shi wanda ma kuskure Allah ya zama Allah ya dawo da musulunci da musulmi Allah ya kare kasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana gani iyayen mu da kakannin mu da malaman mu suka rasu Allah ya musu gafa mu da muke da rage Allah ba mu suka da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a jiki Allah ya ba su lafiya waɗanda suke lafiya kuma Allah ya musu lafiya muna roƙon ya Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu gudu cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon ya Allah ka nuna ganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu dukkan bishi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu dukkan kauce ba نبغى في هذا الصام والنصبة والصام في شتاء رجال الدنيا وكل تبص إيمانا اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين وبطاعتك آمنين وبكتابك مهتدين وبسنة رسولك آخرين وفي الليل قائمين وبالنهار سالمين ولنعمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك قابضين وعلى آلاء النبيين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين